أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai tara albarka shiri na shama'il muhammadiyya inda ake karanta littafi na imamu turmidi wanda ya rubuta a kan shama'il na muhammadiyya muna nan a babi na arba'in da shida kuma muna nan a hadisi na ɗari uku da arba'in da ɗaya wanda yau za mu tashi a hadisi na ɗari uku da arba'in da biyu حديث يوم ينا فارا وادا كمان هكا مال الترمذي يتي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحولي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خيار أن رجلا خيالا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه سريدا عليه الدباع قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباع وكان يحب الدباع قال ثابت فسمعت أنس يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباع إلا صنع رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kamar haka malam tirmidhi ya ce malami na mai suna isa ibn mansur shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne ko wannan hadisin ne wani malaminsa da suna Abdulrazak. Malam Abdulrazak ne shi ma ya samu wannan karatun ne daga wani malaminsa mai suna Ma'mar. Malam Ma'mar ya samu wannan karatun ne daga wani malaminsa mai suna Sabitul Bunani. Sabitul Bunani da shi da Asim Al-Ahwal dukkaninsu sun samu wannan karatun ne daga wurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake cin da suna Anas ibn Malik Anas ibn Malik ne yake cewa lalle wani mutum madinki kamar yanzu a Hausa yanzu sai ka ce tela lalle wani mutum madinki tela ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin walima kamar ka ce dai yanzu ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin dina ko lunch ko na amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mun riga mun karanta a baya in aka gayyace shi to manzon Allah yana ansa gayyata ko da ko na bawa to balas na wannan ba bawa bane dani ne cikakken yanci a cikin dan ma yana ma da sana'arsa sana'ar ta sa yake sana'a ta dinki to kaka manzon Allah sai ya ansa ya ansa gayyatarsa da yazo fa qarraba minhu sarida sai wannan mutumin ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sari menene sari abin da ake nufi da sari wani abinci ne da ake yin shi da gurasa ko biredi kamar yanzu mu a Hausa mu ne yanzu sai shi wani abinci ne da aka yi ake yin shi da gurasa sai a zuba mai romo romo sosai ma a zuba mai romo wala alayhi ba a cikin wannan romon kuma sai aka yayyanka kabewa aka yi yanzu ka bewa aka sassa a ciki da haɗi kan nan kala fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kudu tuba da san Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara milla ya fara cin wannan abin dama ta san ai dama ya ce duk abin da za a yi a mai sunan Allah madaukakin sarki to da kamar san Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da shi wannan hadisin ba kawo maka cewa sai ambaci Allah ya fara ma dama kai dole ne ka kaddara shi domin ka'ida ce na musulunci wanda shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa abin da za ka yi ka fara ya ya gula shi na fi da yema sai daga cikin sabansa yake cewa ya gula ya kai dan karamin yaro san billah san billah ka ambata Allah madaukakin sarki in zaka ci abinci wa kul bi yaminika sannan ka ci da hannunka da dama wa kul mimma yake ka ci kuma abin gaban ka kar ka je ga wannan abinci nan ka je kana mika hannu kana cin gaban wani a'a mutunci shi shi gaban ka to kaga da ma kaida ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummar sa in za a ci abinci a ambaci sunan Allah sannan a ci gaba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wurin dole da ma za a kaddara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan Allah sannan sai ya fara cin wannan abinci to a a cin wannan abincin a hanyar cin ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin nan sai ya fara ko ya rika daukan wannan kabewa ya rika daukan kabewan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin kabewa dama wa kana yashabbu tibba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya kasance kuma yana son kabewa a rayuwar shi kayan kabewa an kalle ta ba wata kayan gabas ba ce ba wani kayan daɗi ba ne mu a zamantakewar mu mutanen nan Najeriya kawai ka ga mutum yana cin kabewa an kalle ma sai ka ga babu wani abu ne ke damu shi ko ba ta to amma shi ma za mu san a rayuwar sa kuma yana son kabewa a rayuwarsa sun da ya rike ni yana ɗauka yana shi sallallahu alaihi wasallam qala sabit shi sabit al-bunani din nan sai yake cewa fa sami'tu anasan yaqul sai na ji anas wanda ya rawaito wannan hadisin kenan kada mun manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa fa ma suni ali ta'amu ta'amu wa ataba yi ba taba jirka min wani abinci a gidana ba wanda aqdiru ala an yusna fihi dubba ila sunna wanda ina da iko da dama da za a iya sa wannan dubba din wannan kabewa din a cikin girkin sai na sa matukar a ranar da za a yi wannan yin yana da dama da za a iya samo kabewa ko za a iya samu kabewa a sa to sai an sa me yasa yake yin haka saboda kawai ya zama san Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa wanda shi da a ɗabi'ar sa ba abin da ya hada shi da kabewa amma tun daga ranar da ya ga manzon Allah ma ɗauka yake yana ci daga nan shi kuma ya fara son kabewa saboda tsabagen koyinsa da manzon Allah صلى الله عليه وسلم وانا حديثا امام الترمذي يرويته من حديث نجوى ينا فارا وعلى كما هذا مال الترمذي يتي حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يحيي ثوبه ويحلب شاته ويكتم نفسه صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa daga mahaka malam tirmidhi yake cewa malami na mai suna Muhammad ibn Isma'il shine ya karanta da Muhammad ibn Isma'il din nan shine Imam Bukhari fa dama mun gaya maka shi wannan Imam Tirmidhi din yayi karatu da yawa wurin malamai malaman sun kai dari nawa to imam bukhari yana da cikin malamansa wanda a baya mun faɗa muna ƙara maimaitawa imam bukhari yana faɗa bisa adalci yake cewa yadda na fa'idansu da imam tirmidhi shi a matsayinsa na ɗalibi na bai fa'idansu da ni kenan ni malami na mun fa'idantuwa da shi ɗalibin na saboda muke irin baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa imam tirmidhi to malami Muhammadu Ismail wani ne shine Imam Bukhari shi ma ya samu wannan karatun ne wurin malamin sa Abdullahi ibn Salih Abdullahi ibn Salih ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna Muawiya ibn Salih shi ma malam Muawiya ibn Salih ya samu wannan karatun ne daga wurin Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin wata tabi'a da ake kiran da sun ake kiranta da suna Amara ita wannan hamarata din ita ne take kilan Aisha an ce da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kile yanzu a tambaye nana Aisha ماذا كان يعمل رسول الله ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويني دني من زن الله صلى الله عليه وسلم يكفن شيكي أي كتاوى من جدنسا مي دني من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي أي كتاوى من جدنسا قالت sai ta ce kana basharan minan bashar ai yana yin ɗabi'u irin ɗabi'un da mutane suke na san dan wa zai ce a ya ka fassara wannan wurin da irin wannan fassarar kuma cewa ya kasance yana yin ɗabi'u irin ɗabi'un da mutane suke me yawan da fassara shi a matsayin cewa ai ya kasance mutum ne daga cikin mutane sai mu gaya maka gaskiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne sai dai ba kamar mutane lalle sura ta haka tambayar mutane ne sai dai kuma Allah subhanahu wata'ala ya bambanta ta na sauran mutane domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idaniyarsa ba irin idanun mu bane idaniya ne wanda ana nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ganin lahira idaniyansa ana nan duniya tana ganin aljanna har ma yana ganin itatuwan gidan aljanna har wata rana sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana yin sallah aka ga ya matsa gaba ya kai hannu sai wa zala sallallahu alaihi wa sallama ya dawo baya ya jawo ya jawo ya dawo ya dawo daidai inda ya fara bayan ya iya sallah aka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana sallah ka dan matsa gaba sannan ka ƙara dawo yace ai ina sallan nan ne sai na ga wani kayan marmari na aljanna ya tsunkuyo shi ne na yi gaba zan tsunko shi shi ne suna kuma in aka tsunko shi to ba ba zai taɓa kare sai ya kare shi ina wannan irin irin namu ne kuwa ka gare ba irin irin namu idan ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kallon gaba yana kallon bayansa kamar yadda yake ganin gaban shi yadda yake kallon gabansa sallallahu alaihi wasallam haka yake ganin bayansa ba tare da ya wanke ba wani mutum ne ka taba ganin haka ran su dai ai babu wannan babu wannan mutum sannan har ila yau abu da za ka gano wa shi ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin mutane ba ne kamar yadda ake gani ne Allah ne ya yi shi a tura irin tamu shi ne karfin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi karfin mutane mutane mutane arba'in ne wani mutum ne yake da irin wannan karfin sannan har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bawalansa bawalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shashi ya zama to ne waraka daga ciwon shi kuma bawalansa ba a cewa na jasa ne ka gani ko bawalansa ba a cewa na jasa ne sannan inda a ce ordinary mutum ne ai wanda duk ya shafi tsari to in kana neman masa mutuwa to ka samu masa mutuwa domin kowa ya ittifaki babu abin da ke sauran kashe mutum kamar bawali ka kalla bawali ne fa yana tsulla a jikin kofa na bayi sai kofar nan ta ji ta rarrarike ta yi tsaka to tsaba da guba da ke cikin bawali amma na wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce ta shaɗin ma cewa ta ce taɓa cikin abu mai ƙamshi mai daɗi kamar wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta sha wannan sai ya zama to tun gari sannan har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jikinsa ma'ana guminsa sallallahu alaihi wa sallam da yake filfidowa daga jikinsa sallallahu alaihi wa sallama kai shi yake yi ya fi turaren aham alimi ke kanshi wannan halittar ta kusa za ta kashe da yi da mutane sallama sallallahu alaihi wa sallama abin da ya sa a jikinsa to magani in aka samu wani wanda bai da lafiya sai a ɗauko rigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsoma a ruwa sai a cire a ruwa duk wanda ya sha wannan ruwan ya warke daga dukkanin wata lalura wannan halittar sai ta ce eh shi yasa da muka zo fassarawa mu a nan wurin ba mu ce ai ya kasance mutum ne daga cikin mutane sai muka fassara shi bisa ladabi da malaman mu suka koya mana cewa ya kasance yana yin dabi'a irin da mutane da gaske yufli sauhu yana tsinke tufashinsa da kansa wanda zuwa su da kansa sai ya zauna ba zai ce ka kira wani to ka wannan rigar a kai ma wancan telan na ba yanzu makaranta wani tela ba ya ga yace shi ya ga yace shi walima ba bai ce a ɗauki wannan kayan nawa a kai ma wancan telan ba a'a bai ce ba an gani ko bai ce a ɗauki wannan kayan a kai ma sayi na abubakar a ce ya dinke min ba ko a kai ma sayi na umar ya dinke min ba ko a kai ma sayi na usman ya dinke min ba ballantana a kai ma dan uwansa imamu ali a ce in ce masa a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna da kansa sallallahu alaihi wasallama sai ya dinki wa ya alibu shakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da girman annabtansa sai ya zauna ya rika tatsan nono da cikin akuyarsa ko daga cikin dabbarsa yana tatsa har ya gama cika sannan sallallahu alaihi wasallama ya kuma ya sha kayan tare da cewa ga sahabbai nan a kofar gida ga sahabbai nan a cikin masallaci da yawa ko ga ɗan babban sa nan imamu ali kuma sirkinsa zai iya cewa a kira wani zo ka mun dama sannan kuma yana dama da zai iya cewa matarsa wance ke ke da jirgin yau to zai taso amma da ce ba sai ya karɓa da kansa sallallahu alaihi wa sallam wa ya fi nasa sallallahu alaihi wa sallam da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zauna ya rufe hidimta wa kansa in yana son yayi wani abu ba sai ya yi gayya ba cewa to a zo gobe yana da gyara a gidana a zo a yana hidimta wa kansa da kansa shi yasa a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi kuma da aka tambaye na Aisha radiyallahu ta'ala anha an karanta bayar a wancan ruwaya yace kana fi mihnatani ya kasance cikin yi wa iyalansa hidima ne shi Annabi Muhammad inda yana zaune a gida to sai ya tafiya iyalansa ne za su yanka nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama musu nama a yanka za a yanka nan yau sallallahu alaihi wasallam inda ya kama musu ya ayyukan ka alayhi wa gobe yin namu haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mene yana taya iyalansa aiki kamar yadda ya zo a cikin waya Imam Bukhari Allah ya saka da alheri kuma wannan shine kashin hadisin da Imam Muslim ya rawaito mana kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babin nasa da kuma wata sigar kuma wannan shine kashin wannan babi za mu shiga sabon babi wanda babin Imam Muslim ne ya masa taki da باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى باب أما تتاكي زي كرن تجمو كان وسط جسد أبي نمن الله صلى الله عليه وسلم kagin da imamu musulmi ne yake kerawa yanzu mun gama da wasu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukan rayuwa da sauki to yanzu manzon Allah an gama wannan wani yanzu a ji ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a kawo wasu daga cikin ɗabi'u tunda ba zai yi a cikin duka za a kawo ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babi ai kai ma ka san ba zai yi babin imam muslim ya fara shi kamar haka حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني ابو عثمان الوليد بن ابي وليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جارا صلى الله عليه وسلم فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته فقلنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال الترمذي يجي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan bayi zai karantar da mu da biyu ko wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine babi na 47 a cikin wannan littafi na Shama'ilul Muhammadiyya hadisin yana farawa da kamar haka malam Tirmidhi yace حدثنا عباس بن محمد الدوري مالم هنا سنا عباس بن محمد الدوري شيني يكرن تدني وانا كراتين شيما يفهم وانا كراتين daga wani malamin sa ne suna Abdullahi da Yazid al-Mukri ya samu wannan karatun daga wani malamin sa da suna Abdullahi ibn Yazid al-Muqri Abdullahi ibn Yazid al-Muqri al-Makhzumi mutumin Madina ne yana da dura cikin ko kamar kace makanta kenan haka an gani ko yana daga cikin malamai yana daga cikin malamai na Imam Malik kuma bararren bawa ne na Al-Aswad bin Sufyan malamai da yawa sun yi karatu a wurinsa kaga da yake na mutanen ba a shi dan lalura ta kama shi shi kenan sai ya koma yana bara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen da yawa su suka kashe kansu da kansu kaga wannan da ya gano cewa yana da lalura sai ya yi karatu kaga ya kai munzili na babban malami wanda har da girman imamu malik ya san su kafa a gabansa ya yi karatu shi ma yake cewa haddasna lais bin sa'ad lais bin sa'ad shi ne ya karanta da ni ma an gani ko lais bin sa'ad din nan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman masar imamu zahabi yake cewa ai amintacce yana daga cikin wayan da ake alakan ilimin su ake gwada ilimin su da shi da imam malik wai ma waye ya wani an gani ko waye ya wani ana ganin cewa in babu wannan to wannan in babu wannan wannan an gani ko ya rasu a shekara ta dari da saba'in da biyar da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu wannan karatu ne daga wurin malamin sa mai suna Usmanul Walid bin Abdul Walid ya samu karatun daga wurin Usmanul Walid daga Abdul Walid shi ma ya samu wannan karatu ne daga wurin Sulaiman bin Kharija Sulaiman bin Kharija an Kharija ya samu karatun daga wurin Sulaiman dan Kharija shi kuma ya samu daga wurin baban nasa sannan shi wannan Khalid din dalida Zaidu bin Thabit Zaidu bin Thabit din nan kuma eh da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Zaidu bin Thabit din nan ya kasance daga cikin manya-manyan malaman ilimin furu'a malaman fikihu a garin Madina in ana magana malami na fikihu to aka sama shi Zaidu bin Thabit din nan to an gawo garin ya karɓi karatun ta wurin babansa ya sama ya yi karatu har ila yau a wurin Usama bin Zaid kamar yadda sauran malamai shi ma sun yi karatu a wurin sa cikin sa Imam Zuhri Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa alheri ya rasu a shekara ta 99 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman furu'a malaman fiqh guda bakwai da ake ji da su a gari na Madina yake cewa da kala nafarun ala zaidin sabi wasu gungun mutane sun shiga wurin zaidu bin sabi to ana ɗaga mun hannu cewa lokaci ya riga ya rufe mu in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu shiri na daban da idan Allah subhanahu wata'ala za mu dasa daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba lada wanda muka faɗa duka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana shehunan mu da malaman mu gabaki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka musu alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce su albarka jagoran mu farfesa Ibrahim Muhammad Makari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka musu alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya baka musu jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da amfanar da al'umma shi sauran yan uwa da suke ta kokartawa wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara mana tawfiki media cikin mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka mu alheri inda muke wurin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu Allah subhanahu wata'ala ya zuciya mu albarka innahu waliyyu dhalika alqadru alayhi ni mal mawla wa ni mal nasir